على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata goma ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na goma sha bakwai a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma suratul hajji wanda yau insha Allah za mu kammala ta aya ta saba'in da biyar a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gani a yau insha Allah ta'ala za mu dora akan aya da Allah madaukin sarki wato yake bayani shine yake da wato mutlaqut tasarruf fi ikhtiyari rusulihi shi yake da cikakken yanci wajen zaben manzanninsa cikakken yanci wajen zaben duk wanda ya ga dama a duniya ya zabe shi ya bashi matsayi ya bashi ɗaukaka ya bashi mulki ya bashi ilimi duk abin da ka sani ɗan adam ka iya samu a duniya allah ne yake zaɓarsa ya bashi kuma shi ya ga dama yake zaɓa kuma ba wanda ya sai tambaye shi me yasa ba a tambayan Allah me yasa kai kaza ko me yasa ba kai ba to shine sai Allah ya ce mai malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Allah maɗaukakin sarki shine yake yin zaɓi Allah ya yi mana bayani shi Allah wahdahu shi kaɗai huwa alladhi yaktaru min bayni mala'ikatihi rusulan shine yake zaɓa daga cikin mala'iku ya zaɓi manzanni ya aiko su li tablighi wahyihi dan su isar da ainihin wato wahayi zuwa ga annabawan da ya zaɓa kamar yadda Allah ya zaɓi wato jibrilu ya ɗora masa wato ɗaukar nauyin isar da saƙo na wahayi shi ne kuma yake zaɓa a cikin mutane ya zaɓi manzanni ba kowa ne ke zamantowa wato manzo ba Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahim ya zaɓi annabi Musa ya zaɓi annabi Isa ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka dan su zamanto manzanninsa to shi Allah shine yasfafi in an ce al-istifa ana nufin wato al-ikhtiyar zabe Allah shi yake zaba wanda ya ga dama Allahu yasfafi min al-mala'ika ai Allahu yakhtaru min al-mala'ika rusulan shi yake zaban manzanni a cikin mala'iku ga irin su Jibrilu ga Mika'ilu ga israfilu duka su azra'ilu duka wa minan nas haka a cikin mutane ma wancan cikin mala'iku ne a cikin mutane ma yakan zaɓi irin wannan annabawa da muka gaya muku duka aikin su shine wato su isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga mutane shine Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayar yake cewa inna Allah sami'un ay sami'un li aqwali ibadihi Allah yana jin zancen bayansa duk wanda zai magana Allah yana ji in kaga dama kai boye in kaga dama ka faɗa a fili in kaga dama ka yi zancen zuci ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya sani ko kifta ido kai kana nufin wani abu Allah ya riga ya sani to duk abin da mutum zai yi ya faɗi alheri in ya ga dama ya faɗi sharri in ya ga dama ya yi surutu da yawa in ya ga dama ya yi kaɗan Allah dai shi ne mai jin duk abin da ake faɗa basirun kuma yana kallo da ahwalihim da hali da ɗabi'u na bayi wato la takfa alaihi khafiya min shu'unihi babu wani abun da yake koya dangane da sha'anin bayi da aikin bayi ka yi motsi ka cuci wani ka ɗauki biro ka yi sharri ka rubuta ka yi gaba da wani ko ka ƙulla ka saci kuɗin mutane ko ka yi duk abin da za ka yi gaba ɗaya Allah ya san komai yana gani kuma yana jin abin da kuke aikatawa bayan nan sai Allah ya ce mai malam يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Qur'ani kenan yace alam ma baina aydihim wa ma khalfahum yo aida an tsaya a can ma duk ya wadatar Qur'ani dan yayi maka bayani dalla dalla sai ce ya alam ma baina aydihim Allah shine ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su ma'ana duk abin da kuka aikata na ayyuka ya alamu ma qaddamtum min al a'mali Allah ya san duk abin da kuka gabatar na ayyuka da suka shuɗe kuma ya san abin da za ku aikata nan gaba abin da za ku aikata gobe jibi gata ila kiyamis sa'a duk Allah ya sani kuma ya san abin da kuke aikatawa yanzu wa ma sayalamunahu fil mustaqbali duk abin da za ku iya sanin sa na ilimi ma duk Allah ya sani kafin ku sani Allah ya san matsayin da zaka kai Allah ya san lokacin da zaka rayu lokacin da zaka mutu abin da zai baka komai da ka sani wallahi malam a tsare yake kuma wato ya kamata mutum ya gaskata irin waɗannan bayanai saboda lura da abin da duniya yake faruwa yanzu misalin jirgi direba da zai tuka jirgi daga nan zuwa ingila tun daga ƙasa zai gama masa setin komai ya seta iya gudun da zai yi kuma na'ura ta nuna masa iya can gurin akwai girgije ya yi sama ya yi ƙasa direban jirgi sai ya seta jirgi ya kwanta ya taba kuma shi yasa tun kafin ku tashi za a gaya muku yanzu za ku tashi karfe takwas na dare kuma za ku sauka karfe biyu na dare kuma wallahi ba za a saba ba da taimakon Allah ta'ala dot za ka ga yana dira a ƙasa wannan mintin da ya faɗa haka ne kuma ko yanzu ma ba ga wasu na'urori a gabanmu ba ai wannan na iya basirar ɗan adam ne na duniya ai wannan abun suna naɗa duk abin da muke yi babu wato babu sirri a ciki da zan muntsuni alaran ma ta ɗauka za a ce ai ya muntsune shiga shirin da babu wani abin da yake ɓuya yanzu ga wannan abun kun ganta nan ga waya nan a gaba na ana ɗauka duk duniya ana ganin mu gashi nan wannan abun duk wanda yake bin mu a facebook ɗin mu yana tare dan america yana gani dan ingila yana gani dan taraba yana gani dan jigawa yana gani dan gwarzoma yana gani ba wanda baya gani wannan ɗan adam ne fa ya iya wannan a yanzu ana yin abu a yanda nake motsin nan yanda nake magana nan tar kowa yana gani wani yanzu ya sa a kwamfutar sa yana ɗakin sa yana kallon komai in kun yi dariya shi ma sai ya dariya idan kun yi shiru shi ma sai ya shiru to da za a zo bayan shekara dubu in za a yi shekara dubu a ɗauko wannan abun in dai akwai na'urar da za ta karanta shi to za a ga wannan motsin haka wata rana Allah karim aka sako tafsirin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah a sabuwar ba sabuwar gando ba kai a Usman bin Affan a lokacin ban san me zan ce ba muna to me zan ce ne muna yan ƙanana haka lokacin ni nake shirya kujera in sa microphone na zo da wata yan riga ta mai gajeren hannu ba hula ga na arame a bushe a kekashe ina ta zirga-zirga ina abin da sauransu tafsiri ne na shekaru aka zo aka saka ka a ranar an yi dariya aka ce ba wancan fa abdullahi ne ba ni kaina da daga nace yanzu ni ne wannan abin ba can gani a motsa in gaya maka yadda ka san gashi nan na ce Allah karimu rahimu kenan to haka wata rana za a nuna maka kanka kaga kanka bayan shekaru watakila kana cikin yarinta watakila kana cikin kaza to haka a lahira Allah zai kawo maka hoto na majigin rayuwarka gaba daya a baka littafin ka ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi so abin da yake gaban ku da abin da ke bayan ku wallahi Allah ya sani wa ila Allah ta'ala turja'u al-umur dukkan al'amura gaba daya zuwa ga Allah ake mai da su komai wurin Allah yake komawa komai kuma komai zai kare sai shi kadai kullu man alaiha fan duk wani abin da ka sani ba akan duniya yake ba to fanin mai karewa ne me zai saura Allah Allah shi kadai shine zai saura sai Allah ya ce mi يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Allah yake cewa ya ku wanda kai imani tunda kun ji waɗannan bayanai da suke nuna wato kudurar Allah tabaraka wa ta'ala to irka'u ku yi sallah almuradu bil ruku'i huna as-salah kaji malam bayan Allah ya gama mana bayanin kudurarsa da ikonsa da sarautarsa da mulkinsa sai ya ce ya ku masu imani ku yi sallah malam duk wanda baya sallah bai ci sa'an zuwa duniya ba duk wanda ya waye gari baya sallah da mai sallah ba ne shi bai dace da zuwa duniya ba tsohuwarsa ta yi naƙuda ta wahala ku yi sallah shine sirrin rayuwar ɗan adam shine ingancin rayuwar ɗan adam shine kwanciyar hankalin ɗan adam sallah ba ya ita a azamul ibada ce ita ce kuma farkon abin da Allah zai fara tambayar mu ranar tashin alkiyama so ku yi sallah amma an yi amfani da ruku'i ina fata ana fahimta don a nuna mana ruku'i ma wani rukuni ne daga cikin rukunan sallah irka wasjudu duk ana nufin sujuda a sallah ne ya yi walladina amanu irka wasjudu kawai sai kace ya wanda ku imani ku yi sallah shine abin da ake nufi da almuradu bis sujudi war ruku'i huna saboda me yasa aka ware ruku'i da sujada da ambato saboda ruku'i da sujada su ne mafiya girman rukunai a cikin sallah ba abin da ya fi su ina fata ana fahimta kuma Allah tabaraka ta'ala ya kiraye su da sifar imani saboda me dan ya kwadaitar da su aikin da mai imani ne yake yin sa shine sallah yasa ya ce ya ayyuhallazina amanu to sai ya ga musu aikin masu imani wanda baya sallah to kaga babu imani kwanan nan wata mata ta bugun waya tana tambaya tana cewa mai gidanta baya sallah ta ce baya sallah malam nayi nayi nayi yaki haka zai zo ya zauna a kira magariba yana ta danna waya a kira isha'i yana ta danna waya yana ta kallo yana ta leka duniya amma wallahi mutumin nan ba zai fita ya je ya yi sallah ba asuba kan dama Allah ya ji kantawa ma yake magana asuba baya tashi sai bayan tara na safe goma na safe ya yi wanka ya ce a kawo breakfast breakfast breakfast ya yi breakfast ya ci ya cika cikinsa da jakarsa ya fita ta ce wallahi ba zai sallah ba ta ce me hukuncin zama da wannan mutum ya kwanda kwai imani da Allah ta'ala da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira to ku kiyaye akan bayar da sallah hukuncin wannan bawan Allah shine a taimai wa'azi in ya gane yayi sallah abu dukkan hanyar da za a yi a ceto shi daga wannan bala'i idan bai gane ba to shikenan ta iya neman ya sauwake mata dan bai kamata zauna da kafiri ba saboda baya sallah ina fata ana fahimta so ku yi sallah ku bauta wa ubangijinku wa'budu rabbakum wa'budu rabbakum alladhi wato tawallakum bi ri'ayatihi wanda ya jibanci al'amarin ku wajen kulawa da ku kuma shine yake muku tarbiya fi kulli marahili hayatikum a cikin dukkan matakai na rayuwarku ibadatan khalisa ku yi wa Allah ibada wato mai ikhlasi li wajhil karim waf'alul khaira ku aikata alkhairi wannan ta'amimun ne ba'da tafsisi saboda ai fi'ilul khairi yashmal kulli qawl wa amal yurdi Allah ta'ala dukkan wani aiki dukkan wata magana da za ta yarda da Allah ai ya shiga alheri kaman ciyarwa dukiya ba da sadaka mutum ya cira daga abin da Allah ya hore masa ya taimaki addinin Allah ya taimaki gajiyayyu ya taimaki marayu dukkan wujubul bir ya taimaka wa masallaci duk wannan aikin alkhairi ne sada zumunci idan baka da kuɗi ai ka sada zumunci ka taka da kafarka ka je ka gaida waɗanda suke wato sun cancanta ka je ka gaishe su kyautatawa zuwa ga makoci ko ba kuɗi za ka yi Allah da hikimarsa wasu ibadun ya yi su na masu kuɗi ne wasu kuma ko baka da naira ɗaya ma za ka iya yi sada zumunci za ka iya yi mutunta makoci za ka iya ko baka da naira ɗaya da sauran ayyuka wanda karance-karance zai bayyana maka su a rayuwa la'allakum tuflihun ku yi haka don ku samu rabauta wato da kubuta daga azabar Allah ku rabauta da samun rahamarsa ku aikata alheri bimtisali ma amarakumullahu ta'ala bihi ku aikata alkhairi ku misalta abin da Allah ya ce ku yi sai ku samu alfalahu shine az-zafr bil mazlum wato mutum ya dace da abin da wato yake ainihin wato nema da aka ce ku yi sallah ba cewa aka ku yi sallah haka kai ba a ku yi sallah tare da khushu'i da muwazaba addu sala bi khushu'in wa muwazaba ku yi sallah kuna tsoron Allah a cikin sallah kuma da lazimta sallah me muwazaba kayi azhar za ka yi la'asar za ka yi magarba za ka yi isha'i za ka yi asuba gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka kullum za ka yi ta sallah ba za ka daina sallah ba wa abu rabbaka hatta ya ce ka yaqin sai mutuwa ta zo maka shi yasa kaga mu musulmi ba ma gajiya sati nawa muka muna muna muna yin sallar isha'i da ko anan mun taba gajiya mun taba zuwa mun tashi a karatu a ce kai malam ya kamata yau kan mu huta da sallar nan a'a daɗi muke ji muna yin ta to idan an ce ku yi sallah ana nufin ku lazimci yin sallar kuma ku ji tsoron Allah a cikin sallar da kuke yi akwai waɗanda suna yin sallah babu nutsuwa a tattare da su kwata-kwata mutum yana yin sallah kawai yana yi ne don ya sauke nauyi Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida wa hamida la la la kai sallah mai kyau kai a cikin nutsuwa ruku'i nutsatsi sujjada mai kyau kai tasbihi kai zaman tahiya mai kyau kai karatun qur'ani mai kyau ka nutsu ka bayar kuma ka ce Allah ka karba mana kamar yadda annabi Ibrahim ya gina wa Allah daki fa daki ya gina wa Allah amma sai ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amma in gaggawa a sallah kaf kaf kaf kaf kaf kaf nan da nan an yi an gama ina zaka je ina zaka je ina zaka je me kake da shi da yafi sallah in ban da garaje irin na dan adam ba ka zo ka gaggauta a sallah kai kana sauri kana sauri ka zo ka hau mota ka zo ka yi awa ɗaya da minti talatin da uku wani ya zo ya ginda ya mota dole ka jira shi ka yi zage-zagen da za ka yi mota ka dai ba ta tashi sama kuma ba za ka tafi kabarta ba dole ka jira in ba ka yi sharan masallaci ba kai na kasuwa yi kaga da tsayawa kai kai zikiri mai kyau wataƙila sai da kai zikirin kai salati kai ibada kawai sai ka zo ka tarar har an janye motar ma an wuce amma tun da ka yin wa Allah mai kyau to za ka ga za a tun a da duniya Allah zai ringa nuna maka kuskuren da kake yi so ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku yi sallah mai kyau shi yasa muke nasiha kullun limamai da suke wa mutane limanci a masallatai su ji tsoron Allah su daina mutane salloli na gaggawa suna walagigita da addinin mutane wallahi duk limamin da kaga yana sallah da gaggawa wallahi bai da kushu'i kuma wallahi ka kaurace wannan masallacin ba ka da bambanci da wanda ya je shiga mota na direba mai shagen gaggawa duk yadda aka yi wata sai ya kifar da hukunci ƙasa saboda bayi da nutsuwa to haka wannan limamin ba ruwan Allah da mutum ɗari biyar ne suka bi bayansa ina fatan kuna fahimta wajibi ne a sa limami mai kushu'i mai nutsuwa mai iya sallah ba wanda kawai shi aikin sai sauke nauyi ya tafi ya bar ku da wato jangongon ba Allah kiyaye so ya ku ku yi wa Allah bauta la'allakum tuflihuna to sai kuma Allah ya ce mai mai wannan wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul hajji malamai suke cewa duk wanda ya lura da wannan aya da ta gabata ko wannan ayoyi da suka gabata zai ga cewa dukkan anwa na takalifu shari'iyya abubuwa da Allah ke ɗora wa ɗan adam nauyi to Allah ya ambace su a cikin wannan ayoyi kuma an game su gabaki ɗaya imamul alusi yake cewa hadhihi aya wannan aya aya ce ta sujjada a wajen imamu shafi'i da imamu ahmad suka ce saboda ai a ciki akwai umarni da ai sujada Allah ya ce ya kwanda ku imani ku yi ruku'i ku yi sujada to ashe ana bukatar ayi sujuda kuma akwai hadisi na Uqba ibn Amir yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul hajji kam ta fifici sauran surori ne da sujada guda biyu a cikin ta yace kwarai kuwa har ma sai ce duk wanda bai yi sujada ba kar ya karanta wannan a wannan kaulin kenan um, a mazance mafi inganci ba wajibi bane yin sujada din imam abu hanifa da imam, imam malik suka ce wannan ayar ba ta sujada bane ma'ana kenan wannan ayar ta surul hajji akwai sabanin malamai wannan ayar wasu suna ganin za a yi sujada akan ta suna ganin ba za a yi ba saboda yaya za a yi sujada bayan an ce a yi rukuyi suka ce to in kun ce a yi sujada sai ku ce a yi rukuyi ma sai ku ce a yi rukuyi a yi sujada da maliku da imamu abu hanifa suka ce abin da aka saba kawai an ambaci waɗannan rukunai ne na sallah don a yi mana magana da mu kula da sallah kamar yadda Allah ce ya marya muknuci li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina kamar yadda Allah ya bayani a nan to sannan sai Allah ubangiji madaukin sarki bayan yayi magana akan sallah kuma to sai ya faɗi kuma babban aiki shi ma shine jihadi wajahidu fillahi haqqa jihadi wannan aljihad ku yi jihadi saboda Allah hakikanin jihadi iya daidai gwargwado abinda karfin ku da lafiyar jikin ku ya baku da imaninku da ikhlasinku aljihad daga aljahud aka ciro shi shine bazlu aqsa faqa fi mudafa'ati al'adu ka ba da iya ƙarshen ikonka da kake da shi wajen ba da kariya daga wato ka kare kanka daga abokin gaba shine jihadi ka yi iya abin da za ka yi ka kare kanka ka kare mutuncin kanka daga abokin gaba shine aljihad to shine Allah ce ku yi jihadi ma'ana ku ba da dukkan himma wajen kare mutuncin addinin ku da kanku kada abokin gaba ya shafa a ƙasa jihadi kala-kala ne babba daga cikin jihadi shine a jihadu ada'ullah min al-kuffari wal munafiqin inna wanda za a yi amfani da gangan jiki kenan amma akwai jihadun nafs wanda sai an samu jihadun nafsi din nan sannan jihadi na gangan jiki ya samu in zuciyarka baka yaƙe ta ka kori shaidan a cikinta ba ai ba za ka iya zuwa ka yi jihadi na gangan jiki ba ina fata ana fahimta daga cikin jihadin aljihad kenan akwai jihadul adu akwai kuma jihadun nafs Allah ya ce innan nafsa la ammaratun bisu'i ran mutum tana umarci mai yawan umarni ne da ainihin wato mummuna abu to shi ma ana so kai jihadi wa jahidu din nan da Allah ya ce to ya hada da wannan jihadin jihadul adu da jihadul nafsi to kuma akwai jihadu shaidani ka yaki shaidan shaidan shi ma ba a kyale shi sai an fafata ba sai na muku sharhi da bayani akan jihadin shaidan ba dan ku kullun akan su muke kullun yaka shaidan muke to duk wanda ya wannan shi ma to kaga yayi jihadi to zai iya yiwa Allah ya sa kai jihadi guda biyu kai jihadun nafsi kai jihadun shaidan amma ba samu daman jihadul adu ba babu laifi ka iya abin da zaka iya yi kuma shi jihadi daman ba ce aka yi dole a lokacin ka sai an yi ba yana da sharuɗa yana da ka'idoji da malamai na musulunci suka shimfiɗa akwai sharuɗa da ka'idoji ba haka kawai ake zuwa ai jihadul ado ba akwai lokacin da abokin gaban zai zo ya tinkare ka yana cutar da kai amma ba ka da ƙarfin da zaka iya kare kanka ba ka da abincin da ka tanada dan ka shiga yaƙi ba ka da ruwan da ka tanada dan ka shiga yaƙi ba ka da makamin da ka tanada dan ka shiga yaƙi da abokin gaba komi ba ka da shi yanzu kai a ƙasar ku ashana ma ba ku iya yi a Najeriya karab katab ashana duba itan ashana in ka ga dama sai ka balle darbe je kofar gidanka ka bata rai ka fiffige da ka liƙa mata dan abun ashana amma ba a yi a Najeriya ashana daidai da abin da ake gogawa a hamata dan mai da ake sawa na dan kanshi a hamata ba a yi a Najeriya daidai daidai da ki bawul ki bawul na keke ba lalle ne a ce ana yin su a Najeriya ba da yawa akwai abubuwan da ba a yin su a Najeriya akwai abubuwa da yawa na amfanin ka na larura ba a yin su a Najeriya in kai wasa link din hannunka ma da kake sa a rigarka ba a Najeriya ake ba to kaga ina zuwa ka je ka taro wata riki wani rikici ka ce za ka yi faɗa da mutanen da suke iya sakin jirgin sama ko matuƙi bai da shi sai an shirya ba cewa ne sai an mallaki komai da komai ba amma wato a duniyancen ma akwai buƙatar sai ka yi shiri sai ka yi kinki ina fata ana fahimta ba wanda zai zai cinkari ko kawai bai ci ya ƙoshi ba dole sai ka ci ka ƙoshi in ba haka ba kuma kana zuwa za a daga a sama a rafkar da kai wajahidu wannan amrun ne bil ghazwi wa mujahadati nafsi wal hawa ku yaƙi ranku ku hana kanku son zuciya shi ma jihadi ne yanzu dan Allah mun hana kanmu son zuciya son zuciya tsabar son zuciya da kin gaskiya da zalunci da rashin tsoron Allah na yadda ba sai an mallaki waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba fa dan wani zai ce a to kenan ba ra'ayin jihadi ba duk sai an daina wannan ai a lokacin sabai ma akwai munafukai akwai kaza akwai kaza amma martabar ta imanin akwai bambanci da martabar imanin mu a yanzu mutanen mu fa har yanzu ba su daina bautar kabari ba kun wai musulmi ne har yanzu fa wasu ba su san shirka ne ka kira wannan Allah ba har yanzu akwai masu binne binne fa har yanzu akwai masu kaza fa har yanzu akwai wanda sallar ma kam salawat ma ba su iya ta ba yanzu da nake gaya muku akwai wanda baya ma sallar har yanzu akwai wanda bai iya kaza ba bai iya kaza ba alwala in ka je bakin kasuwa ka rufe gate din kasuwa ka ce ba wanda zai fita sai wanda ya iya alwala a kasuwar garin ku zaka sha mamaki ba mamaki har kanin babanka a can za a bar shi dan bai iya ba kaga akwai babban jihadi a gaban mu mu ba da ilimi amma san Allah tukunna an san Allah a san annabin a san addinin a san ilimi kafin nan duk wannan abubuwa ne da ana buƙatar mu yi su a mu kula da su kuma yaƙar son zuciya din nan malamai suka ce shine babban jihadi ma da in baka kori son zuciya ba ai ba zai barka ma ka yi ainihin jihadul adu din ba ina fatan kuna fahimta Allah ya ce wajahidu fillah ku yi jihadi saboda Allah yayi izafa ne zuwa gare shi dan a nuna maka aikin Allah ne jahidu ayyuhal mu'minuna min ajli ila'i kalimatillah ku idan ɗaukaka kalmar Allah saboda shi ikhtarakum shine ya zabe ku dan ku kare addinin sa kuma ya kamata ku sani addinin ba zai ba sai an yi jihadi shi yasa annabi yayi jihadi sauran annaba suka yi jihadi kuma yace jihadi yana nan ila kiyamin sa'a duk lokacin da musulmi suka samu jawla suka samu kafuwa to dole kuma sai an yi jihadin nan dan a kori zalunci da shine addini zai zauna in kuma babu jihadin kuma in aka kashe jihadin babu shi to lokacin kuma aka ba wa kafirai da abokanan da gaba dama da za su keta addini yanda suka ga dama sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba mu sanya muku wani abu na kunci ba a cikin addinin ku abin da ake nufi wato duk abin da zai kuntata muku ba a shar'anta wannan addini da kuke bautawa Allah ba fihi mashaqqa bikum dan a kuntata muku ba aw dhiqun alaykum ko kunci akan ku Allah ya sanya wannan addini mabniyun ne ala al-yusr wa takhfif addini ya gina akan sauki da sauƙaƙawa wa raf'il haraj dauke dukkan wani abu na kunci shi yasa yana daga cikin ka'idoji na addini aka ce ad-dararu yuzal ad-dararu yuzal al-mashaqqa tajlibu at-taysir duk lokacin da aka shiga kunci inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra al-yaqinu la yurfa bi-shakk lokacin da aka samu yaqini ba a kautar da shi da shakka kuma dan adam an ba shi dama ya ji tsoron Allah iya daidai gwargwado fattaqullaha mastata'tum babu magana kunci a cikin addini manzo Allah ce ba wanda zai tsananta a cikin wannan addinin sai ya garlabe shi yasa Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum so wannan wato Allah yana ba mu garabasar wannan addini ne an yaye mana al-mashaqqa fil ahkam ash-shar'iyya kuma an cire mana al-haraj wal usr a cikin addini so kenan ya kamata mu bauta Allah da san rai da jin daɗin mu ma'ana ranmu yana so muna jin daɗi muna ƙaunar Allah tabaraka wa ta'ala ta sa Allah malamai suke cewa Allah ana masa bauta ne tare da ana son sa kuma ana jin daɗin bautar da ake masa kana sallah kana son sallar ba wai kana sallah kana kinta ba ka ji kana yin sallah a dole kawai dai to ya zamu yi tunda an ce mu yi ai dole mu yi a ba ka da lada kana yi kana jin kana son sallah da ake yanke mai hannu ya mazinaci ake jefe shi kwaya mai bulala to kaga ai lam yuqim ala shar'i bai tsaya akan shari'a ba dan haka wanda bai tsaya akan shari'a ba zai iya fadawa cikin kunci ma ja'ala alaikum fid dini min haraj abin da ake nufi ba a sanya muku kunci a addinin ku ba ga wanda ya bi addini kenan wanda bai bi addini ba wanda ya sata zai ga kunci za a yanke hannunsa wanda bai bi addini ba ya je ya zina za a jefe shi in musuni ne shi ko ba ka bane ba wanda musani ne shi wanda kuma ya je ya zalunci wani kaga ya tsallake shari'a to shi ma za a je a zalunce shi a mai da martani akan abin da ya aikata ma wani Allah ya ce an yi wajabta muku kisasi annafsu bin nafsu wal ainu bil ainu wal anfu bil anfu wal udhun bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya zubar da idan wani a zubar da idansa wanda ya balle hancin wani a balle hancinsa wanda ya cire kunnen wani a cire kunnensa sauran kuma ainihin wato juruwa raununuka sai a kisasi wanda akan iya yin kisasin a ciki malamai suka ce kisasi fi ma yumkinul kisasu za a yi kisasi a cikin abin da za a yi kisasi kamar ya za a yi kisasi a cikin abin da za a iya yin kisasi akwai abin da ba a iya ramuwa an zo ramuwa matsala ake samu wani ne ya ɗauki wuka kawai ya caka a cikin abokinsa to kada alƙali ya zo ce ai Allah ya ce wal juruha qisas duk kisasin da in an zo ramawa zai iya yiwa a kashe wanda za a rama a kansa to ba a yi to sai a biya diya wanda ya ɗauki guduma ya dankara a kan ɗan uwansa ya rotse kan har ya fasa shi ya rami zai iya yiwuwa in aka ce za a yi masa wannan shi ma ya mutu to kaga bai zama kisasi ba an yi ramuwa an yi kisan kai ina fatan kuna fahimta wannan masail da fiqhiyya da ya shafi harkoki na haddi a musulunci millata abikum ibrahim hanyar babanku ne wato annabi ibrahim addini wa shari'a kenan shine milla Allah bai sanya muku waya ku mu'minai kaji ko ya ku muminai a cikin wannan addini naku wato wani abu na kunci hanyar babanku ne annabi ibrahim babanku bil ubuwati li hadhihi al umma me yasa aka ce annabi ibrahim babanmu ne saboda uba ne ga wannan al'umma saboda li anna rasul hadhihi al umma yantahi nasabuhu ila ibrahim ai manzo wannan al'umma dangantaka su suna tikewa ne zuwa ga annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauko dangantakansa tiryan tiryan tana karewa ga annabi ismail ɗan gidan annabi ibrahim to shi yasa allah da ya zo sai ce babanku ne annabi ibrahim ko manzo allah kaga shine rasul hadhihi umma to kuma shi ma kamar baba yake gare mu ina fata ana fahimta kamar yaya saboda ya zo ne da sako daga wajen ubangijinsa za mu girmama shi sama da yadda muke girmama babanmu shi ake nufi ina fata ana fahimta amma ba wai uba na haihuwa ba dan Allah ya ce ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin huwa sammakumul muslimin min qabl shine ya sanya muku suna ya ambace ku wato musulmai min qabl wa fi hada wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga Allah haka wasu malaman tafsir suka ce Allah ne ya sanya muku suna wato a musulmai Allah subhanahu wa ta'ala sammakumul muslimina min qablu din ana nufin min qabli nuzulil qur'an tun kafin a saukar da qur'ani Allah ya sa muku suna musulmi kuma ya dada ambatan ku da wannan sunan a cikin alqur'anin wasu suka ce huwa sammakum din yana koma kan annabi ibrahim ma'ana annabi ibrahim shine sammakumul muslimina ya sanya muku suna musulmai amma wasu sun ce wannan magana tana da rauni dan saboda ya ce wa fi hada ai sammakumul muslimina fi hada alquran kenan in mun ce ibrahimu shine ya sanya muku suna musulmi min qablu kafin qur'ani ya sauka to kuma sai ayar ta da cewa wa fi hada kuma ya dada sanya muku suna a cikin wannan alqur'anin to sai a ce a to ai wannan fasara akwai matsala saboda ai shi annabi ibrahim ya rasu ya bar duniya kafin allah saukar da qur'ani to kenan wannan fasarar gaskiya ba haka ba ta ya ne ne daidai allah ne ya sa muku suna kafin a saukar da qur'ani kuma ya daɗa sa muku suna musulmi bayan an saukar da alqur'ani a cikin wannan alqur'ani da ina fata ana fahimta um, lamirin malaman tafsiri suka ce wannan lamiri din ya udu ila Allah tabbas saboda ai dukkan ayyukan da suka gabata ba Allah ne ya yi su ba to ya za a zo nan a ware a ce annabi Ibrahim ake nufi a lamirin kamar inda sai ya ce huwa shabakum ko ba Allah bane wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin ba Allah bane millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina Allah shi ya sa muku suna musulmai kenan lamiri yana komawa kan Allahu ne ba akan annabi Ibrahim ba shine sai Allah ya bayani dangane da sababin wannan wato zaba da Allah ya yi wa manzon Allah ya ce liyakuna rasul shahidan alaikum saboda manzo ya zamanto mai shaida akan ku wa takunu shuhada ala nas wato kuma ku zamanto shaidu akan mutane abinda ake nufi annabi zai zama shaida akan al'ummarsa kamar ya zai ba da labari wa Allah ba wai dan Allah bai sani ba zai ce Allah na isar da saƙonka a kan waɗannan halitta naka kuma ni shaida ne ka halicce su kuma ka aiko ne na isar musu da saƙo to menene shaidar wannan al'umma ga wata al'ummar kuma ta yaya shine za su ba da labari cewa a ai annabi sallallahu alaihi wa sallama wato Allah ya turo shi wato shahadatu hadhihi al-umma ala ghairiha min an-nas kenan wannan al'ummar ta yi shaida ga wasu cikin mutane cewa a ai wannan annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi ilan nasi au ila haula'in nas kuma ya isar da sako na ubangiji yayi nasiha da ikhlasi da ibada kuma mun samu labari annabi Muhammadu ya ba mu labarin annabawa annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Salihu annabi Dawuda annabi Sulaimana annabi wane ne duk ba Qur'ani ya bamu labari ba wannan al'umma za ce ya ubangiji mu shaidu ne waɗannan annaba duk sun zo sun isar da sako ga waɗannan al'ummomi da suka gabata kamar yadda hadisai sun zo akan ainihin wato wannan shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi da ta al'umma a cikin sahih Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama yuda nuh alaihi salam za a kira annabi nuh a ce nuhu Allah zai ce ya nuh ya kai nuh annabi nuh zai ce labbaika wa sa'adaika ya rabb amsawarka ya ubangiji Allah zai ce hal ballag ma ursilta bihi ya nuhu ka isar da abin da aka aiko ka zai ce kwarai ko ya Allah na'am sai a ce sai Allah ya juya kan al'umma annabi Nuhu ya ce ya ummata Nuha ya al'umma annabi Nuhu hal ballagakum shin annabi Nuhu ya isa muku da sako na ka san me za su ce sai su ce ma atana min nadir ya Allah ba wani wanda ya zo mana za su karyata annabi Nuhu a gaban Allah sai a dawo kan annabi Nuhu a ce da shi mai ya shahadu laka waye zai maka shaida cewa ka isar jama'a ku nutsu wannan fa annabawa ne ake tambayar su akan abin da aka dora musu sun yi ko ba su yi ba ni da kai zamu kubuta idan annabi kansa ba a daga masa kafa ba manzo kana jin kai za a daga ma kafa to wallahi kowa ya kimza kafin ya je wannan guri waye zai maka shaida ya nuh in ji Allah fa yaqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai annabi nuhu sai ce annabi muhammad ne zai mun shaida wa ummato da shi da al'ummarsa garanti kawai zai ce annabi muhammadu da al'ummarsa ku yanzu ba ku san annabi nuhu ba ba ku da labarin annabi nuhu ashe ba ku masu da ran tashi kiyama a ina kuka sani da annabi ya ba ku labari da aka saukar da alqur'ani to wannan shine fassara wannan aya din za ku zamanto shaida ga ainihin al'ummomi waɗanda ba ku ba kamar yadda manzon Allah shi ma zai zama shaida a kan ku wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida haka Allah tabaraka ta'ala yace fa aqimus sala to ku tsayar da sallah ya ku mu'minai an dada dawowa ne wa tasimu billah ku yi riko da Allah tabaraka ta'ala ai iltaji'u ilayhi ku dogara zuwa gare shi wasta'inu bihi ku nemi taimakon Allah a cikin yin sallah duk wanda kaga ya tsaye da sallah Allah ya taimake shi ne wani wahala take masa so ku nemi Allah ya agaza muku wajen yin sallah a cikin al'amuran ku huwa maulakum Allah fa shine majibincin al'amarin ku maula shine nasiru mai taimako maula shine mutawalli shu'uni mai daukan nauyin sha'anin ku komai namu Allah ne numfashin mu kwanciyar mu tashin mu motsin mu rashin lafiyar mu warakan mu komai Allah ne yake mana kullum sai ya kashe mu kuma kullum ya tashe mu kullum haka qur'ani ya faɗa kullum sai ya ɗauki ranmu kuma kullum ya dawo mana da shi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah shike daukan rai yake fizge ran dan adam lokacin da ya mutu Qur'ani yace lokacin da ya mutu yana nufin lokacin da ya bacci wallati lam tamut fi manamiha kenan fayumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya kaddara mata mutuwa ita ran wanda Allah ya rubuta za ta mutu to sai Allah ya rike ya kisa koran ya dawo da shi amma kullum sai an karɓi rayukan mu kuma in lokacin tashin mu sai a dawo wannan rai wani abu sai Allah rabbul izza ya wuce tunaninka ya wuce hankalinka ka sallama kawai ka miƙa sha'anin Allah shine yake juye sha'aninka in ka ga dan adam yana taurin kai yana girman kai yana nuna isa yana mune mune mune ai ba kyau ba hankali wani mutum yake gaya mun wani shugaban kasa cikin shugabannin kasar nan ana ba da labari wata rana ana cikin kwambai ana cikin gudu ana tafiya ana wuta ya ce direba tsaya gudawa gudawa tsaya wallahi ba Allah ne yace yace wallahi malam na san lokacin kuma muna cikin tawagar akai wannan abu yace malam tuntunan aka datse hanyoyi gaba daya aka datse gabar aka datse yamma mai gida ya sauka ya tsallaka ya shiga dawa ya cire wando ya zuba al'amura tukuna ya ka gani na ce to wai yanzu me yasa ba a yace ai malam yawanci manyan mutane famfas suke sawa an za su wata na ce dama akwai famfas ɗin manya aka ce kwarai kuwa ai jara za ga an daɗe ana tafiya ba abin nan ba famfas a ciki za a zuba komai kawai wani abu sai Allah shi ne maganin ɗan adam in mutum ya isa ya ce ba zai yi ba mana wannan kaɗai ya isa ya nuna ma wallahi akwai Allah da yake juya ka amma ba a yi haƙuri da wannan bayanin ban kira sunan kowa ba zagi ne a cikin kasuwa kenan duk wanda ya tsargu kenan da shi nake ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da Allah al-maula azza wa jalla kenan al-maliku mamallaki na al'amarinku gaba daya wa ni'man nasiru kuma madalla da Allah mai taimako shine alqawiyyu wato mai karfi kuma da yake taimaka muku akan sha'aninku gaba ki daya fa hadhihi suratul hajj wannan ita ce suratul hajj wanda muka karanta insha Allah ta'ala cikin watanni abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana za mu dakata a nan insha Allah ta'ala insha Allah za a kira sallah muna da babban bako wanda zan gabatar da shi za mu saurari bayanai daga gare shi kowa sai ya shirya ya bude kunnensa don ya samu fa'ida insha Allah ta'ala wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan kammala wannan tafsiri namu a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu a wannan rana mai albarka muna karban bakuncin dan uwanmu kuma abokinmu aminin mu Dr. Adamu Ahmad Bunkau wanda likita ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da ma duka Afirka gabaki daya da Allah ya masa ni'ima da sanin wato halittar ɗan adam da magance cututtuka da suke jikin ɗan adam ta hanyar magunguna na gargajiya da kuma ƙwar'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine shaida Dr. Adam Ahmad Bunkau dan baiwa ne Allah ya masa baiwa shi bai san shi dan baiwa bane kuma yana maganganunsa ba tare da yana jin cewa Allah ya masa wata baiwa da tafi ta kowa ba amma programs ɗinsa bayanansa da taimako da yake wa wannan al'umma ya fito da shi fili ya bayyana shi a yanzu haka yana da katafaren asibiti babba ginanne na miliyoyin kuɗi a abuja a nasarawa wanda duk manyan ƙasar nan yawanci da waɗanda suka san shi da abin nan duk ana zuwa saboda zai wani lokacin maganin da zai baka bayani kawai zai ma- zai maka kawai ka je kai wani abu sai ka warke so ba sai na yi dogon jawabi ba dan uwanmu ne amininmu ne abokinmu ne Allah ya masa ni'ima ya je ya- a karance ya karanta kasar Jordan ya je ya bi malamai ya wahala ya shiga daji suka toni tsirrai ya zauna da malamai na duniya waɗanda sun kware akan harkar asham magunguna na itatuwa wanda yanzu a duniya kokari ake yi a samu a ƙaurace waɗannan magunguna na bature ƙwayoyin nan waɗanda suke cike da matsaloli da side effects a ce in kana shan maganin hawan jini za ka yi ta shansa har ka mutu babu ranar da za ka daina shansa sannan kuma ƙarshensa ya zo ya maka illa ya kashe ka a matsayinka na namiji maganin hawan jini ƙwayar hawan jini ƙwayar ciwon suga haka ake ta shan su ana ta sha an kasa warkewa sannan da ƙarshe su illata ka a matsayinka na namiji ba kai sama kusanci matarka ba da sauran matsaloli so za mu ji bayanai daga bakinsa don kan na shiga gonarsa ko ba ka bane ba kun sani dai a karatu nakan ɗan zuro muku wani abu na ɗan gigita tunaninku ku yi ta mamaki to ga fida ta nan wannan shine kayana ina fata ana fahimta kuma daman na ce zan kawo muku shi insha Allah ta'ala amma wannan zuwa ma a gurguje akwai lokacin da zan sauka akan kujerar tafsirin in ya sake dawa ya zo ya yi ta mana bayani wala ba za ku gaji da bayanin zai ba malam Allah ya taimake ka taimakon da kake wa al'umma Allah ya taimaka maka a saurare shi a ji jawabin da zai yi insha Allah ta'ala Allah ba mu dace
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاء الحمد لله الذي هو ثقتنا عندما تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إنا mai farin cikin zama a gabanku a gaban malamaina yan uwana iyayena ina fatan Allah madaukin sarki ya ƙara musu imani Allah madaukin sarki ya ƙara musu lafiya Ah, abin da ya sa har na zo na zauna kusa da malamai na saboda ni kaman ɗa ne kowa ya san uba in ya tura ɗansa ya je ya karanta karatu to in dai uban kirki ne in yaron ya dawo daga islamiyya zai wuce ya shiga gida to in yaron bai yi sa'a ba baban sai ya ce zo yau me aka muku a islamiyya buɗe karanta to kun ga ba abin da ya kai wannan wahala to insha Allah zan yi iya daidai gurgudona in ga inda zan yi a, in faranta musu rai daidai gurgudo alhamdulillahi Allah madaukakin sarki a, kowa ya san cewa a, shi ne ya halicce mu ba wanda zai ce a, akwai abin da ya halicci kansa duk abin da ake gani akwai wanda ya yi shi yanzu in ka tashi ka je ka sayi ah, handset kamar telefon wannan kana budewa cikin kwalin idan ka duba ka ga handset to ƙarshe abin da za ka nema shine ka nemi manuwar wani takarda da yake ciki me yasa kake neman takardan saboda duk wanda ya sayar maka da wannan handset din ba zai iya sanin ah, ya maka bayani cikakke akan handset din ba sai dai ka dubi takardan wanda ya yi handset ɗin kafin ka samu bayani a kai kuma in kana so ka zauna lafiya da wannan handset ɗin dole sai dai ka bi abin da yake cikin takarda ba wai ka yi abin da kake so ba Kumba- kuma ba zai yiwu a ce wai a'a wannan handset ɗin da aka yi shi gashi ya zauna ya rubuta wa kansa yadda za a yi ka san shi wannan takardan ta wanda hansir ya yi ne wanda in kana so ka san hansir din ya rubuta wa kansa wannan kuma takarda ne wanda ya kera hansir din ga takardan da ya sa a cikin kana so ka san hansir din ah, ka duba takardan da shi ya rubuta in mutum yana da tunani na san dole ya ɗauki takardan da wanda ya kera hansir din ya yi saboda duk taujihat akan wanda ya kera hansir wanda ya faɗa shi ne na gaskiya ba wai akan wanda aka kera ya zauna ya ma kansa takarda ba kun san haka ba zai yiwu ba haka mota to daga ran da ka saba wa takaddan abin da aka ce a ciki to daga lokacin kuma kai ma kai asaran abin da ka saya to alhamdulillah mu dinnan gaba ɗaya da kake ganin mu Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu kuma da ya halicce mu bai bar mu haka ba mu ma muna da manuwa manuwal ɗinmu shine qur'ani da hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani ilimi abinda mu muka yi ittifaki a kai duk wani ilimi in dai na sanin jikin ɗan adam ne idan dai muka tambaye ka daga ina baka ce mana daga ƙur'ani ko hadisi ko maganan malamai ba to wannan abin da muke cewa shine a zauna cikin ɗaki mu yi arrangement mu yi agreement mu shirya system abin da muke so mu gaya wa mutane amma idan ka ce mana kaza muka ce daga ina ka ce daga qur'ani ko daga hadisi to za mu ce alhamdulillah maganan ka fa ta zo ta ƙarshe tunda wanda ya halicce mu bai bar mu haka kawai ba babu yadda zai Allah madaukakin sarki ya halicce mu a ce bai kawo mana yadda za mu yi mu warware damuwowin kanmu ba kun ga akwai na ƙasa kenan a halittar Allah kuma ba zai yi abin da yake da na ƙasa ba to qur'ani da muke gani ƙur'ani abu ne mai faɗi wanda duk yadda kake da iliminka sai dai ka shiga ka yi tayi ka bari har abada ba za a gama fassara ƙur'ani a cewa mutum kawai shi kaɗai ne ya daidai a duniya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma ya shaide su to alhamdulillahi mu muna duba ƙur'ani a matsayin in za ka yi sallah in za ka yi zakka in za ka yi aikin hajji in za ka yi meye wai shi ne za ka nema a ciki to mu kuma wato abin da muka manta shine wanda ya yi ƙur'ani shi ya yi ka kuma ƙur'anin nan ya yi ne saboda kai kuma ya san fa za ka yi rashin lafiya idan ƙur'anin nan yadda yake ya zo aka ce babu yadda za mu yi mu yi jinyan kanmu to kun ga akwai mantuwa kenan mun kuma mun tabbata Allah madaukakin sarki ba zai manta ba to farko abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a jikin ɗan adam a risashi da ya fito shi ne Allah madaukin sarki ya ce ya yi wa nasu in kuntum fi raibin min albasi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudgha to sai in tsaya nan ina so mana bayanai akan wannan yanzu Allah madaukin sarki ya ce ya halice ka daga ƙasa ko to sannan Allah madaukakin sarki ya ce وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أين أكا أجيروان أكسا دمي أكا هالتيكا دقسا أين أكا كرايوا أكسا to ba ku taɓa tambayan kanku me yasa in na ɗebi ruwan rijiya na sha nake malaria ba tun da kai an ce daga ƙasa aka halice ka kuma da aka saukar maka da ruwa da a ƙasa aka ajiye maka shi sa'an nan kai ma a rayuwanka a ƙasa take to me yasa in ka ɗebi ruwan ƙasa ka sha kake su malaria me yasa mu ba mu taɓa tambayan kanmu irin wannan ba bayan darajar ruwa da muke gani ya fi ƙarfin komai Allah madaukakin sarki yace waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy to da abokanan gaba suka gane wannan sai suka ce to duk wanda yake shan ruwa in dai yana shan ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya yi mentioning ne in dai ba mu kaucar da su a kai ba to wallahi ba za su samu lafiya kuma ba za su zo asibitin mu ba sai aka ce to yanzu ya za a yi to yanzu bari a juya su in suka sha ruwan rijiya sun tafi malaria in suka sha ruwan sama typhoid kome za ka ga sauro ya cije ka bai cije ka ba kullum kana cikin jinyar malaria to jama'a idan ba mu dawo muka yi amfani da hankalinmu ba a kan jikunanmu to gaba ɗaya ba ma lafiya kawai za mu rabu da shi ba har da imaninmu saboda me shi bature ya yadda 74-75% na wato ginin da Allah ya gina ɗan adam gaba ɗaya ruwa ne sauran ne kawai su jini da su abubuwa dai haka to Allah maɗaukacin sarki ya mana wannan baiwa ya ba mu ruwa ya yi mai amma duk yanzu mun ƙaurace masa saboda me sai dai a ce kai yanzu in ka tashi in ka ga babban mutum yana tafiya da suwan wata kai Allahu akbar mu ma Allah san kai ku lokaci baka san cewa kai da Allah ya bari kake neman ruwa da ƙyar da ƙyar ka samu ka sha ruwan da kake gani bai da daraja shine yafi komai daraja saboda lokaci shekara saba'in tamanin da suka wuce babu shuga babu hawan jini babu hepatitis babu typhoid babu kansa duk wayannan abubuwan babu to me yasa mutum ba zai zauna yayi tunani ba Allah madaukakin sarki kullun yayi magana sai ce afala ta'qilun eh dole hankalin nan durran da ka ga wai duk abin da za ka yi amfani da shi a jikinka ka wuce hankalinka to daga ranar ka bata saboda wanda ya halice ka ma sai ya yi maganar hankali to ala kulli halin muna fama da abubuwa da yawa na ji malam yana ta maganar sallah sallah sai na ji daɗi to malam ya kwadaitar da ku cewa ku yi sallah za ku samu lada to ni kuma zan gaya muku duk wanda bai yi sallah ba ba zai yi lafiya ba kuma zan gaya muku dalili da za ku gani ido da ido sallah da kuke gani ko kuma duk abin da Allah madaukakin sarki yake maka kai idan ba kai ba wallahi ba za ka zauna lafiya ba muna bari mu dauki maganan zuciya ko Allah madaukakin sarki dama da ya halicci dan adam sai da ya fara halitta masa zuciya a research ɗinmu muzgan nan da Allah madaukakin sarki ya kira a magance da muka duba shine zuciya me dalilinmu yake thumma min mudghatin ko to sai can mu koma hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb kun gane abun inda yake to dukkan abun da mutum yake yi a rayuwarsa wannan zuciyar nasa idan ba ta gyaru ba to wallahi ba shi ba lafiya saboda sai imani ya samu wurin zama kafin lafiya ya zauna in ba imani to lafiya babu yanzu bari mu kwatanta muku muna ta abubuwa a ce wai maganan duk wanda ya rashin lafiya a cikinmu nan mutane casa'in in aka kai asibiti abinda ake fara sawa mene za a zubar da ruwa tukuna sai an zo an makala maka wani abu a nan a zuciyanka tukuna aji zakatul qalb naka shi ake fara yi fa daga nan kuma ba wani shawara za a tura ka ji ana sa maka ruwa ko ba za a ce ku kawo suwan wata ko ku kawo ruwan leda a'a wani ruwa ne daban za ku ga an sa shi daban to abin da ke faruwa dukkan ruwa da muke amfani da shi wanda ake zuba mishi chemical din wallahi babu lafiya a cikinsa babu lafiya a cikinsa saboda duka chemical ne aka zuba kuma kai rayuwanka yadda Allah ya shirya ka idan har aka ce ran da sai ka cire kuɗi ka sayi ruwa to wallahi wani sai dai wahala ya kashe shi saboda bai da ma abin da zai yi a rayuwarsa ma tukuna kafin a ce yaushe ma ya ce da kansa ballantana ya cire ruwa ya ce ya cire kuɗi ya sayi ruwa to jama'a wannan zuciya da kuke gani Allah madaukakin sarki ya halicce ta to wallahi kana da babban aiki babban aiki shine kuma an halice ku tare dole ka saba mata bari in kawo mana bangaren magani misali na ce zan mana bangaren sallah yanzu idan kana da kana kana da wani abu da misali kana so ka ka girgiza shi ko duk abin da kake so yanzu misali wannan abun da na sa na sa wani mai a ciki kuma sai na zo na cika shi sai ina so in sa wani abun da zan juya shi ko na jujjuya shi ba zai juyu yadda ya kamata ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam yake dan adam ya raba kashinsa cikinsa kashi uku daya abinci daya ruwa daya numfashi haka ne ko to bari in gaya muku dole ne ba wai in kai haka ba ka dinga bankarewa ka je ka samu lada dole ne kai haka idan ba ka yi haka ba duk abincin da ka ci babu yadda za a yi ya jujjuya har ya samu ya je wajen narkewa abincin da kake ci yana bi ta baki idan ya bi ta baki sai ya bi ta nan tumbinka yana gefen hagu ne idan kuma gefen hagun nan fa hanya biyu kawai yake da shi daga hanyar shigan abinci sai hanyar fita to idan ka cika cikin abinci na shiga ka sha ruwa ka cika cikin ka dam to ifrazatul hadumiyya enzyme kenan za su fara saukowa idan suka sauko motsi kaɗan kana yi za ka ji enzymes ɗin suna taɓa nan hanyar shigan abinci shi yasa kuke samun gastric ulcer sai ka ce kai nan dina wallahi ulcer ta gama cinye ni an ce ka raba ciki kashi uku kai ka je ka cika cikin ka tam ko numfashi da ƙir kake yi kai ka sawa kanka rashin lafiya ko ba kai ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa idza maritu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya Allah shi yake bani lafiya yanzu da ka cika cikin ka tam annabi yace ka raba uku ka cika tam ka zo enzymes din nan suna taba ka waye ya ji jiki kai ka ji jiki na biyu kuma idan ka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka cika cikin ka babu yadda za a yi abinci ya juyu yadda ya kamata jama'a ya ake juya abinci haka ya ake juya abin nan ina son juya ba haka nake yi ba to idan ka sa abinci a tumbinka in baka cika ba ka san ta ya za ka yi ka samu ana cewa wai mutane suna da imsak constipation mutum ya zo bayan gida ya ji yana tauri yana mene mene ne ka gane to idan ka cika abinci ka sa ruwa kaɗan to dole za ka samu matsala narkewan abinci ba zai narke yadda ya kamata ba sa'annan kuma idan kana so ka yi lafiya idan ka ci abincin nan ka gama to ka tashi ka yi sallah me kake yi a sallah tumbinka yana na ana in kana haka abincin yayi haka ka dawo yayi haka ka dawo haka ne ko ba haka bane haka ne in ka tashi kana sallah in kai haka to wannan ya je irin ya taba can in ka dawo yana ta har hadawa tumbi malamai da yawa irin na lafiya sai su ce wai a nan abinci yake narkuwa abinci baya narkewa a tumbi inda yake narka abinci abinda inda abinci yake a tumbi yake wa abinci shine nan ake mixing nan ake mixing so idan aka yi mixing din kaga kana sallah kana mixing kana sallah kana mixing kana sallah iya sallan da kai iya in ka je toilet da za ka yi ka samu lafiyanka amma ba haka ba baka yi sallah ba baka yi mixing da kyau ba in ka je sai dai a dinga jin mutum yana kawo mai aihuwa to dama Allah ya riga gama yake in ahsantum ahsantum li anfusikum saboda haka malam suna kudatar da mu kullum akwai lada akwai me in kaga dama kar kai idan ba kai ba kaga kai ne kama kanka mugunta bayan haka jama'a wannan qur'ani da muke gani ya fi karfi abin da muke tunani duk abin da zamu yi sai dai mu zo muna yin abin da muke so akwai wanda ya zo mu yana suna ce mu olsa ya kusa ya kashe su kaza kaza kaza turawa ne ma sai nace musu olsa suka ce nace to muna da maganin olsa a cikin nan suka ce a har da malamai wasu suna wurin almaje suka ce a cikin qur'ani amma kana gaya musu ne farko nace ai da gaske nake wallahi akwai maganin olsa sai suka ce to da Allah in gaya musu maganin olsa sai nace musu dukkan karatu a cikin alqur'ani ayoyin Allah idan ka duba mu fara daga wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt wa kulu wa sharabu wa la tusrifu ko eh wanzur ila ta'amika wa sharabika alladhi huwa yut'imuni wa yasqin haka ne kaga babu inda aka fara da sharab babu inda aka fara aka ce kawai alladhi huwa yasqin wa yut'imuni gaba ɗaya in ka duba siyakin ayoyin nan sun fara da abinci ne kafin abin sha idan mutum ya yi azumi 99% abin da ya fi damun mutum kafin buɗe baki kishin ruwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku samu ruqa ku yi buɗe dabino idan babu sai fawaki ruwa shine na ƙarshe to bari gaya muku abin da ke faruwa in ka bi na wa'ancan ka ɓata abin da yake faruwa idan duk abin da za ka sha abubuwan da za ka sha la yahtaju ila al-ifrazat al-habumiyya abubuwan da kake sha gaba ɗaya ba sa buƙatan enzymes da zai narka abinci a cikinka su a narke suke tun da dama su ruwa ruwa ne to idan ka sha ruwa ka fara da ruwa ko ka yi washe rabu kulu ko to ruwan nan na shiga ko abin shan nan na shiga me za ka ga system ɗinka automatic ne sai ifrazatul habumiyya sai su sassauka cikin tumbinka babu abin da za su narka sai su je su narka tumbinka daga nan sai su je ana kurhatul ma'ida eh mutum yana da ulsa to kaga me ya faru kayi washarabu kulu Allah ya ce kulu washarabu to kuma kowa ya je ya yi bincike abin da yake faruwa a sistem ɗin ɗan adam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan adam zai kwanta ya kwanta hannunsa na na dama to in ka ga dama ka daina kwanciya zan gaya maka abin da zai same ka mu fara da ri'akai daga ma maganar numfashi ka gane ai wannan ri'atain guda biyu shi yasa Allah ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ri'a da Allah ya baka huhu guda biyu ne na nan gefen dama ya fi na gefen hagu girma kilon su ma ba ɗaya bane na gefen hagu akwai kilif ɗin da idan ka kwanta ta hannun dama zuciyanka za ta kilifin ta shiga huhunka ƙaramin nan ba zai danne babban ba amma idan ka kwanta ta hannunka na dama to dama shi akwai in ka kwanta hannun hagu kai to kaga wannan babban huhu zai je sai ya ture zuciya daga nan sai ya yi temfarin da hanyar jihazu tanaffusi na ɗan adam daga nan kuma ba za ka iya numfashi mai kyau ba shi yasa kaga mutane suke gwarti saboda babban huhunka ya je ya danne zuciya zuciya kuma ta fita ta dislocating daga yadda Allah madaukakin sarki ya saka ta kaga dole ka kwanta hannun hannun dama bayan haka kuma tumbinka yana hannun hagu ne idan ka kwanta hannun hagu babu ta inda abinci zai biya fita babu wata a wurin matsalar kana kwaji hannunka na hagu to ifrazat din nan tun da akwai abinci a ciki sun dinga sauka kenan sun dinga sauka kenan su je suna ta ci suna ta cin tumbinka daga nan mutum sai ya samu illa shi yasa an mutum ya tashi zai je bayi yadda har tunani ake akwai wanda suke zuwa asibitin mu ma sai an sa hannu ake wallahi ake cire musu bayan gidansu to saboda haka idan ka kwanta hannun hagu babu wani hanji da abinci zai biya fita amma in ka kwanta hannun dama fa yadda na gaya muku ciki mixta ne mixta ne kawai in ya gama mixing to ta inda abinci zai biya fita zai bi hannun dama ne daga nan ne zai zo ya samu ifrazat na pancreas zai samu ifrazatul mirara zai samu ifrazatul kabir daga nan ne idan suka fito da ifrazat din nan nasu sai su shigar da shi cikin abincin sai su fara take abinci yadda ya kamata amma idan ka kwanta hannun dama hannun hagu duk ifrazat din nan babu wanda zai fita kana tashi da safe especially wanda ake maganar shuga in kana yawan kwanciya hannun hagu to ba ka ba using insulin saboda kelle haka na pancreas a nan insulin din yake in ka kwanta hannunka na hagu to insulin din ko an yi production zai tsaya nan ne idan ka tashi kana tashi kaga daga nan kawai sai ya je dama jiki bai amfani da shi ba ya shiga cikin jikin jininka daga nan kawai sai kaga sugan ka yayi hai ake har baya gani me ya kawo in ahsantum ahsantum li anfusikum duk wanda ya kyautata ya kyautata wa kansa jama'a musulmi duk abin da Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da malaman mu suka ce nan wallahi don mutum bai yi ba ko shi da lafiya sai dai ya bi kai ko an kwatanta masa lafiya ba zai tuna ba saboda me saboda idan ka dubi tsarin yadda Allah madaukakin sarki yayi maka halitta idan ba da ibadan nan ba ba za ka iya zama lafiya ba yanzu abubuwa da ake ci komai chemical komai an sa daga cikin abin da nake so in tabo a gurguje akwai magana yanzu muka duba mu bari mu fara da kanmu kafin mata su ce mun yi stop dukkan mu nan inda za a ce kowa yau yadda mala ya faɗa ɗazu kafin ya fita nan sai an kira iyalinsa ta yi bayani shin yana gamsar da ita to ƙila fa da yawa za a kwana a nan me yasa saboda duka mun tashi daga kan ɗabi'a mun daina cin abinci na ɗabi'a kai ɗabi'i Allah ya halitte ka abincinka ɗabi'a Allah ya halitta maka shi amma gaba ɗaya ka ka daina yanzu da iliminka da tsoron Allahnka za ka je ka zauna gaban wani yana ce ma to ka daina cin naman nama jan nama kwata-kwata ka daina kuma kullum ka zo kana karanta a gida kana karanta ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum allahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun yanzu Allah yake ka ci wannan ko sannan wani kato ya daure wuya ya ce maka wai karkaci dan Allah nawa yayi in ka bi Allah shi ya halicce ka wancan shi ma abun halitta ne to ta ina inda muna amfani da hankalinmu fi sabilillah da mutum zai yi haka to bari in gaya muku saboda daina cin abubuwa na ɗabi'a da muka yi shi yasa yanzu mun zama manuwar me nake nufi da manuwar yanzu misali abin da ake kiran manuwar shine hannunka na nan in kana so ka dawo da shi ka taba nan sai dai ka yi haka ka taba shine manuwar to yanzu in ka je gida misali in kana so ka ɗauki wannan abun za ka ɗauka niyya a ina take a nirsa sallar yake a zuciya tsoron Allah a ina take a zuciya to niyyar saduwa ma a zuciya take amma wallahi duk ran da za ku sadu da iyalinka kashi tamanin cikin mutane sun dinga sarar da ni kenan to Allah ya sabe sai an samu wasu kwayoyi ma an afa idan aka zo yadda ka san mutum kamar remote control sai an dinga taba ka a taba nan a taba nan madan ta yi taba ki fi sabir haka ne mana to idan zan yaka in dauki abun nan ko to me zai sa in nayi niyyar saduwa ba zan iya saduwa ba ya zama tension to an raba ka da shu'uri naka kwata kwata amma zalika bima qaddamat aydikum ko saboda me saboda duk abin da kake so yanzu ai ka tashi yin abu yanzu ba wai kana duban zaka ci abinci zaka zauna ka ka bankare kafa me za a baka ka ci amun kaza da kaza da kaza kana cin abinci akan son zuciya wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah duk abin da za ka yi ittiba'ul hawa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake mana magana malai mana magana ta azu a komai akwai ittiba'ul hawa a komai ka yi shi to wallahi sai kaga side effect ɗinsa side effect ɗin ka zauna ka ci abin da zuciyanka yake so shine ka ga abin da jikinka baya so idan ka tashi cin abinci ka ci da ilimi ka ci abin da ka nemi ilimi ka ci abin da jikinka yake bukata ba abin da zuciyanka yake bukata ba daga lokacin da ka fara cin abin da zuciyanka yake bukata ba abin da jikinka yake bukata ba daga lokacin ka samu rashin lafiya so shi yasa kuka ga yanzu haihuwan Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani yace wa qaddimu li anfusikum haka ne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kar mutum ya aukawa matan shi kaman wanda kaman dabba yadda take aukawa yar uwarta to yanzu idan ka je misali ina ka tambaye mu da yawa me hikiman wasa kai sai ka ga a an ce yi wasa ne don in ji daɗi to wallahi ba haka bane hikiman wasa lokacin da ake wasa lokacin ne maniyi yake generating yake ƙarfi yake ƙara lafiya yawan wasan da kai yawan yadda maniyin zai ƙara lafiya yawan yadda kwammace da yake sistinta zai ƙara kumbura ya ƙara lafiya ruwa ya ƙara jiƙa shi sosai yadda yana shiga idan ƙon namiji ya shiga zai je kawai ya huda ba wai an ce kawai ka yi wasa don ka ji daɗi ba ne to amma yanzu me yake faruwa in ka tsaya kana wasan abun ne ba kan ilimi ba ibada in kai abin da kake so ba za a karba ba abinci ma in ka ci abin da kake so zuciyanka take so to jikinka ba zai karba ba dole ka nemi meye jikinka yake so ka ci kai amfani da shi sai ka haifi yara masu kyau kuma ka huta da fada da madan kullum don duk kokarin cefaninka idan dai aka je can za a ji ka shiru to wallahi tallahi kawai shi kenan mutum shi ka sai dai a dinga kallon ka ta gefe gefe mu dawo maganan mata misali yanzu 60% na haihuwa duk CS ake yi me yasa saboda mun bar abincin ɗabi'a yanzu kon kazan gida kon kazan ajiri ko idan ka ɗauka ka sawa kazan gida ba ta kinkishewa ba za ta iya kinkishewa ba shinkafan nan da ake kawo mana daga kasan waje in ka shuka ba za ta tsina ba to amma yanzu mun muna ga gata ke na aiki kawai alhaji ya ji daɗi kiret bakwai aka shigar gidansa kaza kaza kaza kai kada ka kana nan Allah ya taimake ka ba za ka gode mishi ba kana nan kana ta kallon wani abin da shi zai halaka ka to wannan da kuke gani ake ci a gidan kajin ba haihuwar ɗabi'a ba ne injin ne ke fafe su to tun da kuka je kuna cin ƙwan da injin ya feke yake fafe kajin to kuma matan ku za su haihu sai dai a je a fafe su shi ne magana haka ne shi ne jama'a ina fata ana ganewa to to ran da za mu yi lafiya sai ran da muka zo muka fara amfani da hankalinmu shi ya za kuka ga duka haka ake abinci in ka shuka shi din wannan abincin shi ma ba zai tsira ba sai ku je a zuba taki a zuba wannan gaskiya wallahi mu dawo da hankalinmu yanzu tumatir za ka je kamar ka kawo tumatir ka ajiye sai ka kawo maka firiza sai ka za ka yi wata ɗaya kana amfani da shi makwabcinka yana nan ko daddawa bai da shi kai kuma tumatir ya yi har ya yi ƙanƙara a ɗiba a sa maka to bari a ina ake sa gawa a firiza to tumatir duk da ka ajiye shi ta inda za a san kana da hankali shine ka ajiye abu idan ka ajiye tumatir ko ka ajiye abu kaga ya fara yonkunewa to wallahi idan ka kisa sai ya maka illa saboda shi ma lokacin da yake da rai yana kare kansa tsutsa ya zo rana ya zo kome ya zo bai masa kome ba daga ka ko ka ajiye to daga lokacin idan ka ga ya fara yankunewa to ka rufe wa kanka asiri idan ka ci kai ma za ka yankune yadda ya yankune saboda abubuwan amfani a ciki ya riga sun lalace to jama'a musulmi dan Allah da annabi na ƙarshe shine duk abin da za ka yi a ɗabi'ar da Allah madaukakin sarki ya halice ka babu wani abu ni dai ban sani ba kuma na tambayi malamai ban ga wani abin da aka ce ka dunkula in ka je ka dunkula wannan kawai ka haɗiye ba ni dai ban gani ba ban taba gani ko malaman mu ko wannan sai ga wannan abun ba a so ka tauna ka dunkula kawai ka haɗiye to duk wanda ya dunkula ya haɗiye kuwa to shi ma kuwa abun nan zai dunkula ya haɗiye shi duk abin da dan adam zai yi al'akal aka ce kai al'akal kuwa shine ka tattauna ka haɗiye shi yasa kuka ga ciwuka kala kala kala suke kama mu me yasa Allah yake wai zamu rufe fa huwa yashfi daga cikin binciken mu shine dan adam baya rashin lafiya sai daga abin da yake sawa a jikinsa shine sanadi ko kuma inda kake zaune yanzu nan masallacin da zamu gina ba mu yi tunanin to ya jikin mu yake so kaza kaza ya kamata windoji su fi aka ya kace a ku sa kawai window uku akwai fanka ka gane ai to jikinka yana da cooling system wanda Allah ya yi shi daga ran da ka fara sa mishi abubuwan da ba haka ba wallahi daga ranar ya fita daga hannunka kenan saboda haka mu yi kokari mu yi amfani da hankalinmu mu dawo karka yadda ka dunkula wani abu ka haɗiye duk wanda ya dunkula wani abu yana haɗewa to yana da al'akan wa shur aka gina mu akai duk duk ci gaban mu kar mu wuce al'akal wa shur idan ka wuce wannan to sai dai ka je waɗanda suka ce maka dunkula ka haɗe shi yasa idan ka dunkula ka haɗe duk abin da za ka yi ba za ka ga amfaninsa ba sai ka je wajen su suka san mai da mai aka ba aka yasa kake ciwo to duk abin da za ka ci wallahi ka ci abin da kake da ilimi a kai ba abin da baka da ilimi a kai ba kakanninmu abin da yasa suke ba da magani da saboda suna cin abin da suka sani ne shi yasa suka san magani yanzu kai abin da baka sani ba shi kake ci shi yasa in ka je ma shi ma wanda yake jinyanka ba da ba da kwakwalwa fa yake yi ba fa da kwamfuta yake yi saboda an samu ci gaba da ta wuce hankali yanzu fa tabiru ya ulil absar jama'a mu yi ma kanmu qiyamul laili mu tsaya akan dokokin Allah ana kawo mana abubuwa da yawa wanda muka gani sai dai mu ta kuka yanzu mata gaba ɗaya ta ji wai ba na haihuwa a infection ya dame su kaza kaza wallahi bari in gaya muku duk wanda yake da iya mace da ta fara al'ada bai aurar da ita ba na rantse da girman Allah ba za ta taba lafiya ba shi yasa ga kan za su yi al'ada su ta ihu duk anguwa an ji waye take ihu haka yar gidan wani ne ai ta fara al'ada saboda me saboda babu yadda za a yi al'ada ya dinga fita normal matukar ba a samun saduwan nan daga cikin research dinmu kuma yanzu duk an daina haihuwa me kubewa akwai lokacin da in ta kai ba za ta yi miya ba kana da yarinya shekara goma sha tara ashirin ta yi al'ada shekara biyar ka zo ka ce ba ta haihuwa me yasa ka ajiye ta sai shekara biyar a gidanka shi wanda ya halicce ka ya turo annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tsari yake gashi shekaru da ya kamata amma mace aure daga lokacin ba a masa ba kuma wallahi kar ku kaman za a zauna lafiya to duk abin da mutum zai yi in ahsantum ahsantum li anfusikum ina fatan Allah madaukakin sarki ya tsara eh a duka duka su su su magi kan su mene mene ne ai duk wanda kuka ga suna cin irin wayannan ku ce musu sannu marigayi kawai a to sai kuwa shi ne saboda ka wayannan abubuwa duk ba su da kyau eh ba kyau insha Allahu idan muka gyara mun gyara wa kawunanmu ina miƙa godiyata zuwa ga malam kuma kullum tunani na a kansu gudunmawar da suke ma addinin nan ya fi ƙarfi abin da muke tunani amma dukkan mun na yau malam bai da lafiya duka ƙoƙarin da za mu bi shi kawai sai dai mu ɗauke shi mu kai shi asibiti in muka kai shi kuma za ce to ku dan fita ku ba mu wuri ko ka san me za su yi ba ka sani ba to me ina son malam da muke mun tashi an raba mu da shi muna ji muna gani kuma kullum yana magana a masallaci yana faɗa abin da ba a so to idan ba mu tashi muka fara jinyan malamanmu da kawunanmu ba to wallahi ba mu da wando muna tafiya ne kawai kamar mutum da ya samu hular dubu ɗari biyu da gilashi amma daga nan zuwa ƙasa ba komai kaga an yi aikin banza Allah ya saka su malam da alheri a gaskiya ba zan iya faɗan farin ciki na ba saboda ba wai ina faɗa a gaban ku ba duk cikin malamanmu ba kowa bane zai iya irin wannan saboda kowa ya fi son shi a ce shi ne kawai shi ne kawai to duk wanda kuka ga suke irin wannan su dai abin da ya dame su addini ya yaɗu to wannan ba ƙaraman zuciya ba ne yanzu duk abin da malam ya yi ɗin nan yau idan da abin da ya yi ba a ji daɗi ba ta shafe shi idan aka ji daɗi kuma har zuwa ranar tashin kiyama ladan malam yana mu to Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah madaukin sarki ya sa mu ƙauracewa abubuwan da suke sa zuciyar mu yake ƙeƙashewa Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan wa sami'a
to dokta Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada dan na san abin da yasa dokta yayi bayanai na a gurguje bai tsaya ya fada da bayanai ba yanzu haka yana da program da zai live a Africa TV a yanzu din nan insha Allah ta'ala na san karfe 9 ko za a za a fara kuma akwai gosulo na sani a hanya da na masa tambaya ya mana bayani akan illolin cin magi da kuma illolin cin abubuwa na gwangwani din nan da ake da na masa tambaya amma insha Allah wata rana idan Allah ya dawo da shi za ku ji bayanai waɗanda suke masu gamtarwa da kuma irin abinciccikan da ya kamata mu mai da hankali a kansu mu rinka ci don mu samu lafiyar jikinmu da kuma makirce-makirce da ake kulla mana na kawo mana wasu abubuwa da muke ce mu san su ba yanzu ya ta maimaita ana cin abin da ba a sani ba wasu ban gane ba yanzu da yawa chocolate chocolate da muke zuwa da biscuit da muke kashe kuɗi muna siya chocolate yawanci ba a san da me ake su ba wasu da mushe ake su wasu da wasu abubuwa ne na guba da jini da waye da sauransu ake yi amma a kawo mana mu ci akwai chocolate ɗin da sai a nan ƙasar za a ci shi ba a cin sa a wata ƙasa duka suna nan na tabbatar yana da shi a cikin wato bayanansa amma lokaci ne bai ba muna maka addu'a Allah baka lafiya Allah kuma ya yawaita mana irin ku waɗanda za ku ta fito da sirrukan abubuwa waɗanda ba a sani ba na ilimi baiwa ne wani malami ya ɗauki babin fikihu babin aƙida babin kaza a Qur'ani shi kuma sai ya ɗauko da cewa cewa bari ya duba shi kuma me Qur'ani yayi wa mutane akan lafiyarsu ɗazun nan muna cin abinci muna buɗe baki anan sai muke magana sai ya kawo wannan ayar wa idza maridtu fa huwa yashfi yace duba Allah fa da yazo dan ya nuna maka galibin dukkan rashin lafiyar da mutum yake yi shine sababin ta yake jawo wa kansa kan Allah ne yake kaddarawa amma kai ka jawo kanka shi yasa da Annabi Ibrahim yazo bayani sai ce idan nayi rashin lafiya in nayi rashin lafiya Allah ne mai warkar da ni ka duba wajen warkarwan tunda shine mai warkarwa ba dan adam ba sai ya ce shi ne mai warkarwa ma'ana sababin duk wani ciwo da ka sani dan adam yake jawo kansa shi sa malamai masana jikin dan adam su ma suka ce mai galiban ciwukan suke kama mu daga abincin da muke ci ne da ba dan lokaci ba da yayi ta gaya mana abinciccikan da muke ta ci waɗanda suke cutar da mu yanzu ya buga mana misali ɗaya galibin mu duk mun kauracewa kwai na kaza gargajiya babu kajin gargajiya amma in yi abin da su yanzu ina za ka kwan kaza na gargajiya babu sai dai a baka kwan kazar da aka yi mata allura wanda aka fidda shi ta hanyar chemical kuma kowa ya san illar chemical din nan daidai da chemical da ake zubawa na feshi na maganin ciyawa a gona da ake fesawa feshin masara feshin wake da yawansa baya gama maciwa har a girbe amfanin sai an zo an ci a gangan jikinka zai gama nuna to shi yasa kaga tunda muna cin kwai kullum muna cin indomi kullum muna kaza to mu ma ba ma cin kwan kazar mu ta gargajiya da ake iya kyankashe shi to shi yasa muke waye gari mu ma matan mu suke waye gari da yawan su ba sa iya haihuwa da kansu sai an ta bunka musu ruwa sai an yi ta CS sai an yi ta tiyata kuma ga kwayoyi da ake dura musu Allah ya san da me ake yin kwayoyi ya tambaye mu aida zai ce kwaya kaza da me ake yin ta waye sani majoratin magungunan da kuke sha kun san da me ake yi ba ku san da me ake yi ba amma ka san ka san tazargade ka san daki dan darado ka san kaza duk an ce mu daina shan su kuma ku duba wani abin da ya buga mana misali yace duk an hana mu shan abin da Allah ya yi mu dan shi Allah ya yi mu mu sha ruwan rijiya iyayenmu da kakanninmu duk ruwan rijiya suka yi ta sha a yi tono mai zurfi ruwa fiwa wata ya fito daga rijiya amma sai aka ce mana in ka sha ruwan rijiya za ka yi typhoid kawai ba ma shan ruwan rijiya idan ka sha ruwan famfo wannan idan ka sha ruwan kaza na sama za ka yi malaria za ka yi kaza idan ka sha ruwan da Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ya ce ruwa mai tsarki amma wani ya zo ya ce maka wai lalatacce ruwa ne wai karkasha amma sai a zo a baka ruwan fiya watan da ledar da aka yi ta da bola majority ledar da ake muna amfani da shi wallahi da bola ake yin shi matattun ledoji ake hada a narkar da su a je a yi kuma ruwa fa na fiya wata a sa shi ya saci uku yana rufe ba iska ba shan iska kawai ka zo ka balle bakin fiya watan nan ka shanye shi ruwan roba sai ya shekara a katon ya shekara a rufe sil wai wannan shine mai lafiya bayan chemical din da aka sa masa ka zo ka ɗauka ka sha wai shine za ka samu lafiya shi yasa da yawa muke kamuwa da cututtuka ba mu san daga ina muke ba daga ina suke ba daman sai suke cuta kaza su suka kirkiri cutar kuma su suka kawo maganin ta da haka idan ka zo sai su ɗauko ka je su ɗora ka akan wata na'ura a gwada kaza wannan na'urar ita za ta ce kana da malaria ko ba ka da shi ba ta da hankali ba amma ita za ta ce kana da shi ko ba ta da shi ko ba ka da shi a ce kana da hawan jini kaza kaza maimakon a baka maganin da zaka daina hawan jinin nan har abada sai a ce ga kwaya nan a baka kai ta sha duk wanda yake da ciwon hawan jini an ta mashi magani har ya mutu ba zai daina sha ba a ka'idar su ba za ka warke ba akwai bayanai masu yawa ku yi haƙuri abubuwan suna da zafi amma lokaci ne sai Allah ya sa a bayyana yanzu duniya ga baki ɗaya ko gindin haramin makka kaje a gindin harami a gindin darin tauhid akwai shago wanda ke na irin waɗannan magunguna abal magunguna yanzu haka akwai kamfanoni da ƙungiyoyi da suke zuwa wala har ɗan china da yawan sun daina shan ƙwayoyin nan duka sani na bature sun dawo na itace sai kaga an yi maka lipton da ganyen itace sai kaga an yi maka kaza da ganyen itace to yanzu shi aka dawo ake amfani da shi dan an gane ya fi lafiya kuma wallahi ba abin da babu magani a kansa akwai sai dai ilimin mu ne bai kai ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan Allah ta tara sai Allah ya ba da Allah shi ba malam ayi masa godiya ko godiya
Thank you.